to tun daga kashe umar bin al-khattab to shi kenan kofa ta fitina ta buɗe a cikin al'umma to abin da ya zo a littafan tarihi irin su albidaya wa nihaya da su tarihi tabari an ba umar bin al-khattab nono ya sha a matsayin za a gwada a gani in wannan ciwo yana iya yi wa warke ko kuma dai ba zai warke ba to da ya sha nonon sai nonon ya zubo ta kasance bai shi inda aka yanke shi daga cikin wuraren da aka yanke shi to zuba wa wannan nono kin alama ta cewa umar ba zai rayu ba akwai cikin ɗaya umar wanda ake cewa ubaidullah bin umar dan uwa ne ga abdullah bin umar to shi wannan ubaidullah bin umar da ya ga haka kawai sai hasala ya tashi ya ɗauki yuka ya zo gidan abulu alatul majusi wanda ya kashe umar ya tarraɗo shi ya yanke ta da yuka ya kashe ta to umar bin khattab ya bar wasiya ga wanda zai zamanto shugaba a bayan shi tunda ya kafa wa'anda ya kamata a zaɓa wa'anda ya kamata su da shugaba a cikinsu ya kamata a samu shugaba ya zauna su Uthman su Ali da sauran mayan sahabbai to sai kuma ce duk wanda ya zamanto shugaba a cikinsu to abu na farko da zai fara yi shine ya fara hukunta wanga yaran Ubaidullah bin Umar to kuma sai aka ya zamanto Uthman ne shugaban sai suka ce kaka za a kashe ubajiya kuma yau a kashe dan shi karshe dai Uthman bin Affan shi ya bada diyya daga aljihun shi aka samu aka sasanta to yanzu kuma sai nada Umar bin sai nada Uthman bin Affan kenan nan ne zamu tashi shine khilafatu Uthman radiyallahu anhu khalifancin Uthman al-khalifatu thalith kenan yace بعد دفن الخليفة عمر رضي الله عنه بعد بني خليفة عمر اجتمع الستة الذين عهد إليهم عمر بالشورى إيه سيسكة رسوة أن متان شدة وأن عمر ندى أقومت الشورى في اختيار الخليفة جمد زعبان خليفة فاتفقوا على تركها لعلي وعثمان سيسكة هذا كي أكان زاس بروان خليفة عثمان ga Ali da kuma Uthman tsakanin Ali da Uthman su biyu kin to sun bar wakilcin ga Ali da Uthman wa an yakhtara Abdurrahman bin Auf ahaduhuma kuma Abdurrahman bin Auf ya zabi ɗaya daga cikin su ko ya zabi Ali ko ya zabi Uthman yanzu kenan duka sun jaye sun ce a zaba ko Ali ko Uthman sannan kuma wanda aka ba dama wannan zabin shine Abdurrahman bin Auf shi ma sai ya tsaya yana shawara fakhtara bi ijtihadihi sai ya zaba ta hanyar ijtihadin shi wa mushawarati jami'in min as-sahaba tare da shawara da yawa daga cikin sahabbai wa umara'il jaysh da shugabanni na mayaka ya yi tsaye nazari ya yi shawara kuma sai ya zabi Uthmana radiyallahu anhu fabayahu bil khilafati sai mishi mubaya da khalifanci وتبعه الناس متانس كبيشي ولما تمت البيعة أي عند ونن بيعة تتكا سعيد عثمان رضي الله عنه عثمان سيحو أكم منبري وخطب خطبة منها يي خطبة دقتكين أبن دكي فلا أتكنت الحمد لله ينا قديا قال لك ينا أيها الناس اتقوا الله يا كومتاني كسورة الله إن الدنيا للي إتا دنيا كما أخبر الله عنها كما يند الله يباد لا باري أكنت لعب ولهو لعب واساني ولهو دكما ورقي وزنة دا أدو وتفاخر دا الفخر بينكما أتكانكو وتكاثر في الأموال دكما كوكري يوان تاروا أتكين دوكيا كان كوكري تار دوكيا كنا غاسة تار دوكيا والأولاد دكما يارا غاسة تار يارا ka matsali gaisin duk wannan abun gasa tara dukiya da yara kamar ruwan sama ne a zabal kuffara na batuhu wanda wannan ruwan sama kin alkuffar a nan abinda ake nufi shine manoma ka matsali gaisin kamar ruwan sama ne a zabal kuffara na batuhu wanda tsirran shi da ya hiddo sun birge manoma sun ya hiju sa'annan sai ya bushe bayan ya yi kyau sai ya bushe fatarahu musfarra sai ka ganshi ya zamanto masara thumma yakunu huta thumma yakunu hutama sa'annan daga nan sai ya zamanto karmami wa fil akhirati kuma al akhira azabun shadidun akwai wata azaba mai tsanani wa maghfiratun da kuma gafara ga masu imani azaba ga kafirai da kuma gafara ga masu min Allah daga Allah wa ridwanu da kuma yarda ta Allah ga masu imani wa mal hayatud dunya min tace farayar duniya illa mata'ul ghurur in ba jin daɗi bane kawai mai rudarwa الدرس الثامن والعشرون درسنا عشرين تقوس من هو عثمان وعنين شيو عثمان كم ما ليت هو عثمان بن عفان بن بن العاص شنو عثمان بن عفان بن العاص يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده الثالث ينا هدوى دع النبي صلى الله عليه وسلم أو ننكا كنس نبير وهو عبد مناف شيني عبد مناف ولد رضي الله عنه بعد ميلاد الرسول بنحو خمس سنين بنحو خمس سنوات عائشة رضي الله عنه بعد ميلاد النبي الرسول باين عفوا منزو بنحو دكوتن كوتن خمس سنوات شكرا بير كان النبي أبا شكرا بير وشب على الأخلاق الكريمة يا تاسع كان دبيئو نجرمه wasiratul hasana da kuma sira mai kyau kyakkyawan labari kyakkyawan tarihi akan shi ya kasance hayayyan mutum ne mai kumya afifan mai kamun kai ina jin kumya sannan kuma mutum ne wanda Allah ya bashi haiba wanda annabi ma yana jin kumya shi mala'iku ma suna jin kumya shi shi Uthman bin Affan حضر جميع الغزوات غزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا حضرت دكان يا قوكي تعرض النبي إلا غزوة إلا غزوة بدر سياق بدر كوي أبي على التبع لانشغاله بتمريض زوجته دومين شغلت ديي نا جية تمريض جية زوجته نما تشي إتت رقية بنت رسول الله تو ألوك تند أكتي بدر ينا تكين حالي نجية ما تشي وأنفق ماله الكثير في غزوة تبوك يا ya yi infaƙi ya ciyar da dukiyar shi mai yawa ya ba da dukiya da yawa a yakin tabuka aksara mimma za a bihi ghairuhu sama da abin da wani shi ya zo da shi ya ba da dukiya fiye da ta sauran sadda aka tashi ta yakin tabuka wa tazawaja bi bintai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya auri kuma ɗiya mata biyu na annabi ruqayya wa ummi kulthum ruqayya da ummi kulthum su bi duka amma ba a ta tare ba bayan rasuwar ruqayya sai aka ba shi umu kulso wanga shine halacci akan cewa idan mutum ya armi ya sai ta rasu in akwai kauna aka ji daɗin zama mu'amala tare da shi in ba in suna son juna ana iya ga masu aure ba haramu bane ba waliza sumiya zannuraini saboda haka aka suna mishi zannuraini kenan ana mishi lakabi da zannuraini saboda wannan abun na auren ɗiyan annabi har guda biyu الدرس التاسع والعشرون درس هنا عشرين ترى فتوحات عثمان رضي الله عنه فتوحات شين بودي غري روح تحيي جهادي وند شي عثمان يي أخذت بعض البلدان التي افتتحت في أحد عمر رضي الله عنه أخذت بعض البلدان سن كامة wasu garuruwa kenan sun ɗauki wata hanya wa'anda aka buɗe a zamanin umar bin al-khattab tan uda suna warware alƙawalla irin garuruwan da ake bar musu ga hannayensu su rinka kawo jizya da sauransu da haraji to sai suka rinka warware alƙawalla sakamakon hakan fajahaza uthman radiyallahu anhu al-jusha uthman sai shirya mayaka li ikhba'iha ila ta'a domin maido su zuwa ga da'a domin ya sa li ikhda'iha domin ya durkusar da su su durkusa ila ta'a zuwa biyayya jama'a shama li muawiyata bin abi sufyan miƙa sham da yayi yankin sham gaba ɗayan shiga muawiya shi usman a lokacin khalifantin shi ya tattara yankin sham ya miƙa shi karkashin muawiya فقام بالغزوات برا وبحرا معاوية سيتاش دين ياقوكي barran yaƙi na ƙasa wa bahran da kuma yaƙi na ruwa hatta wasala a taflis sai da isa garin taflis افتتح عبد الله بن ابي سرح افريقيه عبد الله بن ابي سرح يا bude yankin afrik kullaha gaba ɗayanta to a lokacin fa'azala usmanu radiyallahu anhu amru bin al-as bin al-as usman sai ya sabke amru bin al-as daga khalifanci daga abin ga yankin misra inda umar ya azashi kenan wali misra shi a lokacin shugaban a misra شيني حاكم من مصر وعين عبد الله بن أبي سرح بدله سي عين عبد الله بن أبي سرح بدله كمبة شي آه عمرو بن العاص بن العاص أتمت جيوشه فتح فارس ما يكون عثمان سن إيدا بود يمكن فارس سنة آه آه سنة شكرة 31 هجرية وقامت فيها حكومة إسلامية suka tsayar da hukuma ta musulunci a nan hazima mai kwazo mai karfi hukuma kuma ta gaske ta musulunci jahaza malikun rumi to a lokacin sarkin rumawa sai ya fara kitsa wani abu ya ya kitsa ustulan ya kitsa wata wani ayari na mayaka ya shirya wata runduna ta mayaka azima mai girma ustulan aziman fihi 600 markabin a cikin wannan ustulkin da ya tsara akwai abin hawa 600 a batuna 600 fasara ilaihi abdullahi bin sa'ad bin abi sarhin bai ustulihi abdullahi bin sa'ad bin abi sarhin shi ma sai tunkare su da tasirin dinar ta mayaka wa kharaja muawiyatu min ash-sham muawiya shi ma ya fito daga yankin sham bai stolihi da tashi bataliya ne wadan man tashabal qitalu a yayin da yaƙi ya barke tsakanin su in hazamat marakibin rumi sai aka yaƙi aka yi galaba akan batuna na rumawa wastawar muslimuna ala marakibihim musulmai suka kwace wa'annan marakib din nasu wa asbahat daulatu uthmaniyya sai daular uthmaniyya ta waye gari ta zamanto tana da ƙarhi daulatan bahariya daula ce mai karhi na bahar na teku tana da karhi na sojin ruwa da kuma na ƙasa wannan karhi na sojin ruwa abin da ya kara shi bima ganimahu muslimuna min marakibin rumi ya samu asali ne daga abin da musulmai suka samu shi a matsayin ganima na batuna na rumawa yanzu sai a darsu 30 darasi na 30 mala ya ce maktalu uthman kashe uthman kana yaghlibu ala uthman radiyallahu anhu ya kasance yaghlibu ala uthman ya yi galaba akan uthman abinda ya rinjaye uthman shine alhilmu juriya da ke gare shi wa husnun niyya da kuma kyakkyawan niyya fattahama ba'd nasi عماله بالجور فاتهم سكا زرقي بعض الناس wani shashi daga cikin mutane suka zargi ummalahu ma'aikatan shi biljawri da zalunci biljawri wa zulmi aljawr zalunci haka shi ma a zulmi nafsu shi fatalabu minhu istibdalahu sai suka nemi cewa ya canza wa'annan ma'aikatan nashi masu zalunci falam yujib talabahum sai bai karbi abin da suka nema ba su mutane fahayyaju ahla misra wal kufati sai fahayyaju aka ziga 'yan misra da kuma 'yan kufa fasaru bi fitnatin sai suka tada wata fitina ta walla tadbiraha wanda ya jibanci tsara ta shine abdullahi bin saba al-yahudiyu shi ba yahudi ne wanda allazi tazahara bil islam wanda yake nuna musulunci manafiki ne ba yahudi ne amma sai yana gwada musulunci na ƙarya to sai tsara wata fitina fasara suwar su wa'annan yan tada fitina ke yan tada zama tsaye sai suka tafi min misra tun daga misra wal kufati da kufa wal basara da kuma basara ilal madina zuwa madina abinda ya zo a littafai wa'ancan na tarihi mayya sun fa sun yi zuwa na farko Ali bin Abi Talib ya maida su zuwa na biyu da suka yi matasan Madina duka ba su nan matasa duk an ta haji sun zo ne a lokacin haji ba kowa sai yan tsirarrun mutane a cikin Madina su kuma sun zo su da yawa to Usman mutum ne wanda yake bai son tashin hankali yan wa'anda suke na suke kokarin cewa su shiga kawai a buga ko a mutu ko a rayu su ma dai hana su ya ce a kyale wa'ancan kin suka taru daga misra da kufa wal basara da basara duka ilal madina suka tai zuwa madina wa talabu min al khalifati azla ummali suka nema daga khalifa akan ya sabke ma'aikatan shi au khala'a nafsihi ko kuma ya sabke kanshi ko ya sabke ma'aikatan shi ya rada musu wanda suke so ko kuma shi ya sabke kanshi famtana'a duka ya kiya bai sabke ma'aikatan nashi ba kuma shi bai sabke kanshi ba fahasaruhu suka tsare shi a cikin gidan shi sun matasallaka ba'duhum jidara darihi sai wasu daga cikinsu sai 'yan tawayen wasu daga cikinsu sai suka ƙetare bangon gidan shi suka dira wa qataluhu suka kashe shi wa huwa sa'imun yatul qur'ana yana azumi kuma yana karatun qur'ani mushaf a gaban shi mushaf kin ma sai da jini ya bata shi sun kashe shi yana karatun qur'ani sun tsare shi na tsawon kwanaki suka hana mishi ruwa suka hana mishi abinci asubar da za a kashe shi sai da suka tattauna tare da shi saboda taurin saboda bushiyar zuciya irin nasu ya musu ya gaya musu wasu falaloli wa'anda annabi ya gaye su game da shi Usman duka wa'annan falalolin ta wanda sai bi irin ruma sakamakon shi aljanna da kuma annabi ya zano shi a ciki wa'anda an musu bishara da aljanna tun anan duniya duka suka ce sun sani asubar da za a kashe shi sai da yayi mahalkin annabi sai annabi yake ce mishi sun hana maka abinci sun hana maka ruwa yace eh sai aka ce mishi to in yana so ya yi addu'a Allah ya mishi maganinsu in kuma yana so ya bari gobe ya tashi da azumi sai ya sha ruwa a wurin sa annabi sai ya zaɓi ya sha ruwa a wurin sa annabi a mahalikin yana tashi da asuba ya tashi da azumi suka diro suka kashe shi a lokacin sun ma na habu darahu bayan sun kashe shi na habu darahu sai suka wawashe gidan shi dukiyar da take cikin gidan suka wawashe ta suka yi waso santa wa zalika fi zilhijjati wannan ya faru ne a cikin watan zilhijja sana khamisa wa thalathin min alhijra ya faru ne a shekara ta 35 daga hijira wa umruhu shekarun shi a lokacin yana dan shekara shekara 88 82 ne ومدة خلافته سوى الوقت دينا خليفة اثنى عشر عاما شكرا سابيي وكان قتله كششكما يكسنت سببا ونسببين في انقسام المسلمين نربو مسلمي وتفرقهم دكما رربوسو tunda yaƙi ya ɓarke tsakanin shi wanda ya halifanci bayan umar bayan usman shine ali da shi da muawiya kamar yadda za mu je cikin darasa na gaba insha Allah wanga shine iyakacin abin da ya faru tsakanin Usman da shi da 'yan tawaye to bayan kashe Usman yanzu musulmai ba ta yi wa a tsaya kuma ba khalifa sabo za a nadawa yace mubaya'atu aliyu radiyallahu anhu yace dhalla al-muslimuna ba'da qatl al-khalifati musulmai sun zamna bayan kashe khalifa wal kalimatu fil madinati kalma tana cikin a madina ma'ana magana shugabanci tana a hannun wa a hannun yan tawayen nan da suka zo a madina suka kashe shugaban shine ce wal kalimatu fil madinati lisuwar kalma tana a nan madina a hannun asuwar yan tawaye wa nan walaysa amamahum man yasluhu lil khilafati a gaban su babu wanda ya cancanta da shugabanci illa aliyun illa ali bin abi talib sai ali bin abi talib to anan ne wasu suke zargin cewa da hannun ali amma a zance na gaskiya babu hannun ali wurin kashe usman فذهبوا إليه مع بعض الصحابة سيسكة تهزوا علي تارد سوران صحابي ليبايعوه دنس مش مبايعة بالخلافة تشوغبنتي فامتنع سيكيا يكي يقرب إيوانا شوغبنتي ولما ألحوا عليه أي عند سكا maimaita wannan zuwa a gare shi suka matsa akan cewa shi ake so ya jagoranci musulmai azaba talabahum sai ya karbi neman da suka mishi wa huwa ya'lamu kuma shi ya san cewa annahu yastaqbilu fitnatan cewa zai fuskanci wata fitna ce la maradda laha wadda ba makawa akan sai ta faru wa ba'da an tammat bai'atu bayan wannan bai'a ta cika da ali khataba fi nas sai yamma mutane khutba fa hamida Allah wa athna alaihi yamma Allah godiya yayi yabo ga Allah thumma qala sai yace ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah anzala kitaban hadiyan lalle Allah ya sabkar da littafi mai shiryarwa yubayyinu fihi alkhayra wash-sharra wanda a cikin shi yake bayyana alkhairi da kuma sharri fa khudhu bil khairi ku riki alkhairin wa da'u sharra ku kyale sharri ittaqullaha ibadallah ku tsoraci Allah ya ku bayan Allah fi biladihi a garin shi a kasar shi kenan wa ibadihi da kuma harkar bayan shi da kuma bayan shi innakum lalle ku mas'uluna za a tambaye ku hatta anil biqa'i hatta akan ƙasa wurare da suke ban ƙasa sai an tambaye ku wal baha'im da kuma akan dabbobi su ma sai an tambaye ku akan mu'amala ku da su ati'u Allah ku bi Allah kuma Allah da'a wala ta'suhu ka ku saba mishi wa idza ra'aytumul khaira idan kun ga alkhairi fa khudhu bihi to ku riko da shi wa idza ra'aytumus sharra idan kun ga sharri kuma fada'uhu ku kyale wannan sharri kin الدرس الثاني وثلاثون درس نتلاتن دبيو من هو علي رضي الله عنه وانا شي علي كن يتي هو علي بن أبي طالب شين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وهو ابن عم رسول شين عم النبي صلى الله عليه وسلم ولد رضي الله عنه في السنة الثانية ثانية والثلاثين بعد ميلاد الرسول أعين فيش أشكرة 32 باين عيفه النبي ولما بعث عليه الصلاة والسلام عند أكتر النبي أمطي منزو كان علي دون البلوغ علي ببلغ على كتنبا كرميني ياروني وكان معه في منزله يكسن تتارون شيء أجدا النبي التاشكنا فاحتدى بحديه يي كويدا شدير واتا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتدنس bai yi datti ba bai da nasil jahiliya da datti irin na jahiliya ma'ana bai kutsa ba a cikin ayyuka irin na jahiliya ana turo annabi da masu yaro ne yana tasawa yana girma kawai sai ya tashi cikin musulunci walam ya abudu wasanan bai kuma bauta magumki ba wa qad hadara jami' al-ghazawati shi ma ya halarci dukkanin yaƙoƙi ila ghazawat tabuka sai yaƙin tabuka kawai a bai je ba لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة يا خليفة تدشي أكا مدينة يا باش رقم غري كم يدعو ولما بويع بالخلافة أيين دا أكا مشي مبايع تفشو قبنتي انفتح عليه باب الفتنة سيقوه فتنة تبودي أغريش وأهم الوقائع ما في مهمة وقائع أبو بندسك أبكو التي حدثت عن سكفار في خلافته على وقت خليفة تنشي وقعة الجمل وقعة الجمل ووقعة سفين دكما وقعة سفين وقعة الجمل شين ياكي وند أكي إيه نا ترد عائشة da suka buga da mutanen Ali bin Abi Talib wanda insha Allah gobe za mu yi abin kake shi za mu yi shige shi wa waqa'atu sifain da kuma waqa'atu sifain shi ma faɗa ne wanda aka tsakanin su mutanen muawiya da kuma mutanen aliyu bu yaƙi kisa tsakanin musulmai da musulmai haka aka yi shi a waqa'atu jamal haka aka yi shi a waqa'atu sifain wa hadisatu tahkim da kuma hadisatu tahkim inda aka zamna aka yi dan ayi sulhu tsakanin shi a gyara lamarin tsakanin muawiya da kuma shi ali kowa ya turo wakilai wa waqa'atun nahrawan da kuma dai waqa'atun nahrawan duka su ne za su yi saura har zuwa ƙarshen littafi kenan anan za mu tsaya subhanahu